بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا قوم قوات الربيع الآخر شكرة تدبو ليد دريه أود أربعين دا أكو هجرة من زنسيره annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafinmu mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar a sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a sha'afa ba mana nan dai a cikin bayanai da malin yake mana game da mahiyatul jin ma'ana haƙiƙanin suwane ne aljanu siffofinsu da yanayinsu da guraren zamansu da ɗabi'unsu da dukkanin wasu al'amara da suka shafi aljanu mun tsaya ne daidai inda malin ya mana bayani game da a yankawa aljanu wannan abu ne da yake haramun a cikin addinin musulunci wanda mun ji bayanai da yawa game da haka har ma malam ya tabbatar mana ƙarƙashin nasoshi na alƙur'ani da hadisi cewa yankawa aljanu a wani lokacin yakan zama shirka babba da takan iya fitar da mutum daga addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu yanzu kai za mu tashi ne al-isti'azatu bil jinni muharramatu neman tsari da aljanu shi ma haramun ne mutum ya nemi tsari da Allah maɗaukakin sarki shine abin da shari'a ta shar'anta amma neman tsari da wani Allah kowane ne wannan haramun ne to shine gabar da zamu tashi insha Allah ta'ala malai ce qala Allah ko qala ta'ala hakiyan anil jinni annahum qalu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana mai hikaito mana maganar aljanu lokacin da suka ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa Allah madaukakin sarki kamar yadda muka sani a cikin suratul jinni ya hikaito mana tattaunawa da su aljanin suka yi da bakin su Allah madaukakin sarki ya hikaito wa annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bashi labari to a cikin abin da suka faɗa ne shine suke cewa annahu yadda al'amarin yake haza da miru sha'ani ma'ana yadda sha'anin yake yadda al'amarin yake kana rijalun minal insi ya kasance akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya uzu na birijalin minal jinni da suke neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu sai Allah maɗaukakin sarki ce fazaduhum rahakan hakan sai ƙara wa aljanun jiji da kai da taƙama suna ji sun isa a ce an nemi tsari da su ashe sai kasance aljanin hakan ya ƙara musu takama da jiji da kai ko kuma kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fassara fazadu marhaƙan sai ya ƙara wa su mutanen da suke neman tsari da aljanin shiga cikin bata da saɓan Allah maɗaukakin sarki kowanne malamai sun fassara kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala to wannan ayar duk bayanin da suka shafe ta insha Allah ta'ala da mun shiga cikin babin za mu ji abin da ta kunsa malai ce qala ibn kathir babban malamin tafsiri ibn kathir yace ai kunna nara anna lana fadlan 'ala al-insi ai abinda ayat take nufi shine aljanu suna cewa mun kasance da mun kasance muna ganin muna da wata falala ta musamman akan mutane li'annahum kanu ya'udhuna bina saboda su mutanen sun kasance suna neman tsari da mu إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها idan ya kasance sun sauka a wani wadi ko wani waje da yake gurin ban tsoro minal barari daga irin guraren da dabbobi masu cutarwa suke rayuwa a wajen shine albarari irin inda zakuna da kuraye da damusoshi wanda kai tsaye za su iya halaka dan adam suke rayuwa to na wajen suke kira da wannan suna to duk lokacin da suka sauka a wani guri da yake daji ne mai ban tsoro suna tsammani wata halitta ko wani aljani zai iya cutar da su a wajen to sai su nemi tsarin shaidanu ko aljanin da suke wajen ba tsarin Allah maɗaukakin sarki suke nema ba a'a su tsarin aljanin suke nema kama kanat adatul arab ibn kathir ci gaba da cewa kamar yadda hakan ya kasance al'ada ce ta larabawa fi jahiliyatiha a lokacin maguzanci ya'udhuna bi azimi zalikal makan sai su nemi tsari da shugaba ko babban wannan gurin da suka sauka a cikin daji min aljani daga aljanin da suke ƙarƙashinsa kamar kai ne ka zo unguwa a matsayinka na bako sai ka je gidan mai unguwa tunda aka ce mai unguwa shine shugaban unguwar gaba ɗaya sai ka nemi a tsaransa da agarinsa cewa da Allah na zo na zan ɗanyi kwanaki da sauransu ce to ba matsala a je je ka kai harkokinka ba matsala to kamar haka ne idan suka shiga cikin daji sai su ce muna neman tsari muna neman tsari a da shugaban wannan wadin ma'ana babban aljanin da yake shugabantar wannan dajin da ya tsare mu daga wautar ƙanana-ƙananan mabiyansa su abin da suke gani shi wannan babban ya yi musu magana ya ce to tunda sun nemi tsari a raba da su shikenan maimakon su nemi tsari dawa da Allah maɗaukakin sarki yan uwa ina fata an fahimta to wannan shine abin da yake faruwa yace ayyusibahum bi shay'in yasu'uhum suna neman tsarin su da kada su same su ko su shafe su da wani abin da zai cutar da su كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وزمامه وخفارته ما ليس كما يدي yake al'ada ce ta Larabawa sun kasance suna shiga cikin gari garin da yake garin makiyansu akwai yaki tsakanin su amma suna shiga ne fi jiwari rajulin kabirin karkashin kulawar wani mutum da yake babba a garin ana ganin mutuncinsa wa zimamihi da tsaransa wa khafarati da kuma alkawarinsa ma'ana zimmatihi kenan ma'ana karkashin alƙawarinsa abin da yake so ya ce shine kamar yadda larabawa sun kasance da idan ya kasance akwai yaƙi tsakanin kano da kaduna misali nake bayarwa ɗan kano bai isa ya tsallaka ya shiga kaduna ba za a kashe shi kamar yadda ɗan kaduna bai isa ya tsallaka ya shiga kano ba za a kashe shi to idan ɗan kano yana so ya je kai wata ziyara ta kasuwanci ko ta zumunci akwai yan uwansa a cikin garin kaduna ya za a shiga garin kaduna kenan to sai ya samu wani babba daga cikin garin Kaduna wanda ake jin maganarsa ake mutunta shi kowa yake ganin kimarsa sai ce da Allah ina so ka bani kariya in shiga karkashin kariyarka na shiga na gama biyan bukatuna na fito sai ce ba matsala sai ya kama hannunka sai je sai ya shela a kasuwa ko a wani guri da ake tattaruwa sai ya ce to wani dan garin Kano ne ya zo zai biya bukatar sa iri kaza yana karkashin kulawa ta kada wanda ya taba shi to duk garin babu wanda zai kalle ka har ka shiga ka gabatar da abin da za ka gabatar ka fito babu wanda zai kalle ka wannan al'ada ce ta larabawa ina fata an fahimta lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ta'ifa lokacin da cutarwa ta yi cutarwa a garin makka a ya fita ta'ifa ko ya je ko zai samu sauki sai ya kasance kuma bala'in da ya samu a ta'if ya ninka abin da ya samu ma a makka shi ne suka tara wawaye aka jefe shi aka ciwo annabi mutunci har aka zama masa da jini to lokacin da annabi ya dawo garin makka hana shi shiga maka aka sai da ya shiga jiwar ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen makka sannan annabi ya shiga garin makka ina fata an fahimta to sun kasance suna haka ɗabi'a su ce to sai suke gani tunda suna haka to idan suka je daji ma bari su shiga cikin jiwar ɗin babban aljani don ya kare su daga mai daga sharrin ƙananan ƙananan aljani da suke cikin dajin yan uwa ina fata an fahimta ko to wannan shine abin da yake faruwa bala yace a falamma ra'atil jinnu anna al-insa ya'udhuna bihim lokacin da aljanu suka ga mutane suna neman tsari da su min khawfihim saboda tsoron su da suke ji minhum zadahum rahaqan hakan sai ya ƙara wa aljanun a jiji da kai da isa da takama ai khawfan wa irhaban wa ru'ban wa dhi'ran sai ya ƙara musu tsoro da firgici da razani ya kasance sun ƙara wa mutane tsoronsu da firgicinsu da razaninsu kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala hatta baqaw ashadda minhum makhafatan wa akthara ta'awudha minhum sai da ya kasance mutane sun wanzu a matsayin wanda suka fi jin tsananin tsoron aljanu suka fi kuma a neman tsari da su kama qala qatada kamar yadda ɗaya daga cikin manya manyan malaman tabi'i qatada ibn da'ama as-sadusi yake cewa fazaduhum rahaqan abinda ake nufi da fazaduhum rahaqan yace ai ifman sai ya ƙara wa su mutane saɓan Allah da shiga cikin abin da bai dace ba wazdadatil jinnu alaihim bidhalika jur'atan su kuma sai kuma aljanu su suka samu ƙarin samun ƙarfin hali da jur'an aka ce jur'a shine mutum ya samu ƙarfin halin yi maka abin da da ba zai iya maka shi ba to da suka gane cewa fa aljanun nan mutanen da suna jin tsoron mu to sai suka samu sai suka ƙara samun damar cutar da mutane wanda zamu zo mu ji da su ma aljanu tsoron mutane suke ji kamar yadda muke jin tsoron su ma'ana kallon kallo ake yi idan dan adam ya sauka daga waje aljani yana waje sai ya tashi ya bar wajen saboda zai ce to ga mugun ya zo zai cutar da ni an fahimta kowa tsoron kowa yake ji to amma sai suka fahimci cewa a'a to ai mutanen ne neman tsari suke da mu kamar tsoron mu da suke ji yafi tsoron tsoron su da muke ji to sai suka bushe sai zuciyarsu ta bushe ta dake sai suka daina jin tsoron adam sai suka dawo ma suna cutar da shi abin da yake faruwa kenan mala ya ce ƙala suddi imamu suddi ya ce kanan rajulu mutum ya kasance ya kharuju bi ahlihi yakan fita da iyalansa don yin wata tafiya fa ya atil arba sai je wata ƙasa ko wani guri fa yanziluha sai ya sauka a wannan wajen fa ya ƙulu idan ya sauka a wannan wajen sai ya ce lokacin da zai sauka a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min jinni ina neman tsari da shugaban wannan wadi shugaban wannan daji minal jinni daga aljanu an ubarra ana fihi kada a cutar da ni a wannan guri da zan sauka na danya da zango kafin na wuce aw mali ko kada a cutar da dukiyata dabbobin su dake tare da su kenan aw waladi ko kuma a cutar da ƴaƴana aw mashiyati ko kuma dabbobina duk kada a cutar min da su sai ya nemi tsari da aljani kada a cutar masa da wanda yake tare da su qala qatada katada ya ce fa'iza a bihim min dunillahi idan mutane suka nemi tsari da aljanu ba da Allah ba rahiqat humul jinnil aza inda zalika sai su kuma aljanu sai su ɗauke musu sai su janye musu cutarwa da za su yi musu me dalili saboda su nuna musu cewa sun ji neman tsarin da suka yi musu amma idan mutum ya je ya ja bakin sai ya shiru bai nemi tsari ba sai su cutar da shi روى ابن أبي حاتم أن إكرم قال babban malamin tafsiri ibn abi hatim ya rawaito a cikin tafsirinsa daga ikrima maula abdullahi bin abbas qala yake cewa kana aljinnu aljinnu sun kasance yafruquna ay yakhafuna min al-insi kama yafruqu al-insu minhum aw ashad aljinnu sun kasance suna jin tsoron dan adam ne asali kamar yadda shi ma dan adam din yake jin tsoron su ko kuma ma shi aljanin ya fi tsoron mutum kamar yadda shi mutum yake jin tsoronsa asali al'amarin haka yake fakanal insu to sai daga baya kuma sai al'amari ya fara canzawa sai kasance mutane idan nazalu wadiyan idan suka sauka a waje harabal jinnu duk aljanin da suke wajen sai su tashi su gudu da mutane tunda tafiya ce da ake ta a cikin daji dare yayi za a sauka a huta sai kuma dare sai kuma safiya ta yi sai a ci gaba to da mutane sun sauka a waje aljanin da suke wajen gaba ɗaya tun da ba ganin suke ba sai su tashi sai su matsa gaba fa ya ƙulu sayidul ƙaum to sai kuma su aljanin su ji mutane suna cewa sai su ji shugaban matafiyan yana cewa na'udhu bi sayidi ahli hadha alwadi muna neman tsari da shugaban wannan wadi fa qala aljinnu sai aljanin su ce narahum yafruquna minna kama nafarqu minhum da muna gani suna jin tsoron mu kamar yadda mu muke jin tsoron su to amma sai muka fahimci yanzu gashi suna neman tsari da mu fadanau minal insi sai su ƙara matsowa sai su dan kusanto su matso zuwa inda mutane suke fa asabuhum bil khabli wal junun sai su shafe su da nau'i na cuta na farfadiya ko kuma na hauka da alkhabal da aljun duk nau'i ne da nau'i ne na cutar da aljun yake yakan iya shafar mutum da su to asali al'amarin haka yake su mutane suna gefe ɗaya aljanu suna gefe ɗaya kowa yana jin tsoron kowa kowa kallon kowa yake to amma me ya jawo aljanu suka samu jur'a akan ɗan adam shine sai suka fahimci su mutanen suna neman tsari da su suna neman kariya da su duk lokacin da suka zauna a wani waje sai su ce muna neman tsari da shugaban wannan wadi ya kare mu sai suka ce abin haka yake sai su ce to bari mu dan gwada sa'a shine sai su dan matso kusa da mutane sai su dan buge ɗaya daga ciki idan suka dan buge ɗaya sai su gaba abin da ya faru sai su samu wani can ma sai su maki shi to sai suka fahimci au to ashe ma su suke da ƙarfi akan mutane ba mutane suke da ƙarfi akan su ba saboda haka sai wannan tsoron da suke mutane sai ya gushi ai mun yi bayani a baya muka ce har yanzu idan da mutum zai zai arba ya karo da aljani ya dake ya tsaya ya tsaya ya masa magana shi ma ya amsa ya taso masa shi ma ya taso to da aljanin zai gudu ba mun karanta kissar sahabin da yake sallah ba aljani ya zo masa ya dauki wuka ya soke shi ya gudu to duk abin haka yake har yanzu inda zaka dake to insha Allah ta'ala babu abin da zai same ka malai yace intaha magana da aka dauko daga babban malami ibnu kafirin a cikin tafsirinsa ta tike anan wajen qultu malam wahid yace wal isti'azatu bil jinni shirkun mu sani cewa neman tsari da aljanu fa shirka ne hada Allah madaukakin sarki da wani ne dan neman tsari haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki da ya kadaita da shi yake banta da shi baya halatta ka nemi tsari da kowa in ba Allah madaukakin sarki ba idan zaka nemi tsari ka nemi tsari da Allah madaukakin sarki shi sa Allah madaukakin sarki yace qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ina ne ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane ka ce ina neman tsari da ubangijin safiya waye ubangijin mutane waye ubangijin safiya shine Allah madaukakin sarki saboda haka da shi kadai ake neman tsari to ka nemi tsari da wani Allah halitta daga cikin halittun Allah kowane ne ko mai girmansa ko matsayinsa to wannan shirka ce ka dau abin da yake haƙƙin Allah ka ba wani daman daukar haƙƙin Allah ka ba wani nau'i ne daga cikin nau'in babbar shirka da take fitar da mutum daga cikin musulunci to shine malai ce neman tsari da wani Allah madaukakin sarki fa shirka ne sai malai ce qad abdalana Allahu khairan minha amma mu kwantar da hankalin mu Allah madaukakin sarki ya canza mana da abin da ya fi shi alkhairi fa an khawlata sai kawo mana hadisi yace fa an khawlata bintu binti hakimin an karbo daga khawla ir hakimin qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci kar tabbata a gare shi yana cewa man nazala manzila wanda duk ya sauka a wani masauki shi sa a kawo shi manzilan bin nakira don tufidul umum don ka fahimci ya game ko'ina in aka ce manzil ya shafi ko'ina da gurin da kake sauka a hotel ne bakunta ka je sabon gida kai za ka tare wani guri ne kuka je aka baku ɗaki ku sauka ko'ina inda ka sauka wanda ya sauka a wani masauki ƙala ya ce a bi kalimatillahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah maɗaukakin sarki cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin duk ma kaga ma in aka ce ma a larabci duk ɗalibin larabci san abin da ma take nufi ko tana cikin tana ɗaya daga cikin lafzul umum komai ya ya shiga cikin ta daga duk sharrin abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta amma wanda yake tattare da sharri an fahimta mutum ne aljani ne ƙwaro ne dabba ce iska ce ko menene ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga ita idan ka ce min sharri ma khalaqa daga dukkanin sharrin abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta amma abin da ake nufi da abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta shine wanda yake ma'abucin sharri dan a cikin halittun Allah maɗaukakin sarki akwai abin da ba shi da sharri ko yawwa halittun Allah maɗaukakin sarki kala uku ne akwai wanda sharri mai tsantsa akwai wanda alkhairi mai tsantsa akwai wanda kuma ya cakuɗa tsakanin sharri da alkhairi kamar mala'iku da annabawa da manzanni wannan alkhairi ne tsantsa ko wannan babu shari a cikinsu yawwa kamar mu kuma mutane kun ga mix ne ko yawwa khaladu amalan salihan wa akhara sai ana ka miki yawwa sannan kuma kamar shedan iblis shi menene sharri ne shi tsantsa ina fata an fahimta to da aka ce min sharri ma khalaqa daga dukkanin sharrin abin da Allah ya halitta shin annabawa da manzanni da mala'iku sun shiga ciki ba su shiga ciki ba don suna da shari su ba su da shari to me ake nufi abin da yake ma'abocin shari shi ake nufi to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ka karanta wannan lam yadurruhu shay'un babu wani abu da zai cutar da shi hatta yartahila min manzilihi dalika har ya tashi daga wannan gurin nasa dan uwa an fahimci wannan da kyau duk wanda ya sauka a wani masauki ya karanta wannan addu'ar annabi ya baka garanti ya baka tabbas babu abin da zai cutar da kai har ka tashi daga wannan wajen gaba daya shine na faɗa tafiya ce ta kai ka wani waje sai ka sauka a wani ɗaki idan ka shiga ɗakin karanta uzu bi kalimatin lahi tamma hotel ne ka sauka idan ka shiga karanta uzu bi kalimatin lahi tamma sabon gida kai kake so ka tare dan uwa idan ka shiga shi karanta a'udhu bi kalimatin lahi tamma an fahimta ba sai ka je ka tattaro mutane ana ta sauka alqur'ani ba ƙwarai da gaske yawwa ba sai ka je ka tattaro mutane ba ka zo ka ce a sauki malu ƙwarai kuma ka biya ba duk ba sai ka yi wannan ba in ka karanta a'udhu bi kalimatin lahi tamma ya shika ka zauna kai kadai ka iya karanta suratul baqara karanta suratul baqara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce dukkanin gidan da ake karanta suratul baqara shaydan baya baya zama a ciki saboda haka in ka aika ta suratul baqara karanta suratul baqara ta ishe ka to wannan tabbataccen abu ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda wannan hadisi ya zo wanda ya tabbata a cikin sahih muslim kitabu kitabu dhikri wa du'a babin fi ta'awudhi min su'il qada hakan imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta a cikin kitabul isti'zan babu ma yi umaru bihi min kalam hakan imamu tirmizi shi ma ya fitar da shi a cikin sunan nasa hadisi ne ingantacce yan uwa wa fi sahihi muslim hakan wani hadisin ya zo a cikin sahihi muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sahabi abu huraira Allah kara masa yarda yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah ma laqitu min aqrabil ladaghani bariha sai rasulullahi daren jiya na sha wahala yace wata kunama na hadin ita ta harbe ni sai na sha wahala a daren jiya qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma law qulta hina amsaita yace saurara ka ji da ka ce lokacin da ka yammata lokacin da yamma ta yi sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa lam tadurruka da ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min shari ma khalaqa da wannan kunamar ba ta sai ta cije ka ba saboda haka yan uwa duk mutum da ya yammata sai karanta a'udhu bi kalimatin lahi tamma na sha na sha mimita mana duk saran miciji saran kunama harbin kunama da sauran irin waɗannan abubuwan duk maganin su ne hatta ruwancin naku da ake ta yi insha Allah ta'ala sai sai ka sai ka zo kai sallacin naka bai cije ka ba gashi an yi ruwancin naku a masallaci yana ta shiga rigar mutane amma kai sai ka yi sallah lami lafiya ka tashi a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa ba zai cutar da kai ba ɗaya daga cikin magabata na sha kawo mana kissar shi ma abin da ya faru da shi kenan yace wata rana yana zaune da yamma wata kunama ta lallabo ta sare shi ko ta harbe shi ta harbe shi bayan an sa magani an yi jiya wajen yace da ya tuna ya tsawaita tunani sai ya tuno lokacin da yamma ta bai karanta wannan addu'a bane bai karanta uzu bi kalimatin lahi tamma ba min sharri ma khalaqa shi yasa saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu ya bamu musanyi saboda haka duk inda ka je ka zauna ba sai ka nemi tsari da aljani ba kamar abinda mutane suke cewa inda inda menene innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaje in mutun yana zai shiga wajen da yake jin tsoro sai ya ce innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahman duk ba sai ka faɗi wannan ba a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa ta ishe ka insha Allah ta'ala in kai ma'abocin alƙur'ani ne sai karanta alƙur'ani shikenan ka huta malai ce warawa abu dawud an abdullahi bin amur qala radiyallahu anhu ma qala haka nan babban malami al-imam abu dawuda as-sajistani ya rawaito a cikin sunan nasa daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ƙara musu yarda qala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kasance idza safara idan zai yi tafiya fa aqbala al-layl idan ya tafiya kuma sai dare ya fuskanto a cikin tafiyar tasa qala yakan ce ya ardu rabbi wa rabbuki Allah ya ke kasa ubangiji na da ubangiji da ubangiji da ubangijinki gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ne a'udhu bi a'udhu billahi min sharri min sharriki wa sharri ma fiki ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrinki da kuma sharrin duk abin da yake cikinki wa sharri ma yadubbu alayki da sharin abin da ke rarrafe a kanki wa uzu billahi min asadin wa aswadin ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga zaki da kuma baki kowa da ya san zaki ko me baki shine dan adam an gane shine dan adam shine mutum ma'ana idan mutum ya shiga daji dama akwai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da su iya cutar da shi ko dai dabbar daji kamar zaki din ta farmaka ko na biyu yan fashi da makami su tare ka su kwace kudin kan lokaci kuma su kashe ka haka ne na uku kuma sai ko shedanin aljanu to duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin addu'an nan sai ne mutsari da su min asadin daga zaki wa aswad da kuma mutum wa min alhayyati wal aqrab da kuma kunama da maciji ko kuma maciji da kunama wa min sakinil baladi daga mazaunan gari waye mazaunan gari su ne shedanin da suke zaune a cikin garuruwa irin shedanin da suke rayuwa a cikin garuruwa kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya wa min walidin ina neman tsariya ubangiji daga uba wa ma walada da abin da ya haifa wane ne uban shine babban shedani iblis wa ma walada abin da ya haifa kuma sauran ƙananan ƙananan ƴaƴansa shedanu kenan dukkan ne matsari da su ina fata an fahimta to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kanyi wannan hadisi shi ma abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul jihad haka nan imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad haka nan imam al-hakim an-nisaburi ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa ya kuma inganta shi imam az-zahabi ya dace da ingantawar da imam al-hakim yayi to wannan ita ma ɗaya daga cikin addu'o'i ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yan uwa yakan karanta idan ya yi tafiya ya tsinci kansa a wani waje saboda haka ita ma sai mu haddace ta barinka karanta ta duk lokacin da maka sauka a wani guri qala al-khattabi imam al-khattabi yace qawlu qawlu sakin al-balad abinda ake nufi da sakin al-balad hum al-jinnu alladhina hum sukkanul ard sune aljanin da suke zaune a cikin ƙasa tare da mutane wal baladu min al-ardi abin da ake nufi da albaladu a cikin ƙasa ko a gari a cikin ƙasa ma kana ma'awal haiwan shine inda yake matattarar dabbobi ko matattarar abubuwan da suke rayuwa a wajen wa in lam yakun fihi bina'un wala manazil ko da gurin kuwa babu gidaje a babu gine-gine a wajen babu gidaje a wajen ana kiran wajen albalad qala mala ya ce wa yahtamilu an yakuna al-maradu bil walad kuma za ta iya wa abinda ake nufi da al-walad iblis shine iblis babban shedan kenan wa ma walada kuma ash-shayatin sune sauran ƙananan shedanu intaha maganar da aka dauko daga Imam al-Khattabi ta cike anan wajen qala an-Nawawi Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace wal aswad abinda ake nufi da al-aswad shine ash-shakhsu shine mutum kawai fa kullu shakhsin yusamma aswad kowanne irin mutum ana kiransa aswad mala ce wa ruya an khuzaim an khuraim ibn fatikin annahu qala an rawaito wata kissa da khuraim dan fatik shi khuraim dan fatik sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sunansa shine khuraim ibn fatik al-asdi al-asdi sunansa kenan wasu daga cikin malaman sira suka ce ya musulunta ne lokacin da aka yakin badar sun zo yakin badar da shi da dan uwansa wasu malamai kuma suka ce a ai ya musulunta ne da shi da ɗansa lokacin da aka yi fatu makka to ala kulli halin dai yana ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya mutu a lokacin ma'awiya dan abi safiyan a garin sham Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ƙala shi ne ke cewa ablalat iblalli fakharastu fi talabiha wani raƙumina ya ɓata na neme shi na rasa ya ce sai na fita na shiga daji nemansa naman ka'ida raƙuminka in ya ƙwace to ka shiga daji kawai shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce shi raƙumi ba a tsintarsa ba a tsintar raƙumi ya ce ita akuya in ta ɓata to ko dai taka ko ta kura ko ta zaki ma'ana in akuya ta ɓata aka rasa mai ita to in kai baka kama ba kura ko zaki zai kama ya cinye an fahimta ya ce amma kaga shi raƙumi akwai ruwansa a tattare da shi akwai kaza ɗinsa a tattare da shi ka bar shi zai ƙaraci yawansa a cikin daji ya dawo gida ko kuma ka je ka nemo kayanka saboda haka kada ka ce kaga raƙumi a cikin daji a cikin daji zaka tsince shi ba tsinta ita ma akwai ana bayani ana bayani ne a da lokacin da ake iya shiga daji kada yanzu kai ka ga rago yana yawo ka ce ka tsinci rago yanzu yanzu wacce kura ce ya ta tsinye sai dan kai ne kura amma yanzu ba ta kura da ta tsinye wani rago da sauransu to raƙuminsa ya ɓata sai ya shiga daji nemansa ya ce hatta idza kuntu bi bariqil iraq har sai da na kasance a wani guri da ake ce masa bariq shi bariq din wani waje da wata kabila take zaune a wajen sunan kabila sunan kabilar ne aka sa wa sunan gurin dan dan kabilar ana masa nasba da albariqi malamai suka ce ko dai sunan kabilar ne kabilar ne ko kuma sunan wajen guri ne ko gari ne a ƙasar iraki ya ce to sai da ya kai daidai nan wajen fa'an hattu rahilati sai na durkusar da a bar hawata sun ma'aƙaltu sannan sai na ɗaure ta sun ma'an sha'atu a ƙulu ya ce sannan sai na fara cewa a uzu bi sayi da hazil wadi ina neman tsari da shugaban wannan wadi kun ji irin al'ada su ko sai ce ina neman tsari da shugaban wannan wadi ma'ana zai huta a wajen yana tsoron kada aljanu su fitar da shi sai yake neman tsari da shugaban wannan wadi daga cikin aljanu a'udhu bi azimil wadi ina neman tsari da shugaban wannan wadi thumma wada'tu ra'si ala jamalin yace sannan sai na dora kaina akan raƙumi zan dan rantsa kenan fa idha bi hatifin min al-layli yahtifu wa yaqulu kawai sai ga wani mai kira da daddare yana kira yana cewa ala fa'uz billahi dhil jalali yace ka saurara ka nemi tsari da Allah ma'abucin ɗaukaka kawai jiya ana magana bai san waye ba kawai ana cewa fa'uz billahi dhil jalali ka nemi tsari da Allah ma'abocin ɗaukaka sun makara ayatin minal amfali sannan ka karanta wasu ayoyi daga cikin suratul amfali don ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki wa kanka kada wani abin ya cutar da kai wa wahidillaha wa la tubali ka kadaita Allah maɗaukakin sarki kada ka damu da ma haulul jinni minal ahwali duk wani cutarwa ko wani sharin aljanu kada ka damu da wannan ya ce fanta ba hatu fazi an faƙultu ya ce sai na farka a firgice ina jin wani maganar sai na ga ai kafin na kwanta ana wajen na nemi tsari da me bi sayyidi ko bi azimi hadal wadi ko sai ce to wannan mai kiran da ni yake sai ya sori farka sai ya ce ya ayyuhal hatifu ma taqulu ya kai mai wannan kira me kake cewa ne arashadun anka am tadlilu wata rawaya arashadun anka ko indaka am tadlilu shin shari'a take tare da kai ko kuma bata da shirya ka zo min ko kuma batar da ni ka zo yi fa ajaba ni sai ji wannan mai kiran ya ƙara amsawa ya bashi amsa ya ce hadha rasulullahi dhil khairati yace ai ga manzon Allah nan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'abocin alkhairai arsalahu yad'u ila najati Allah ya turo shi yana kira zuwa ga kubuta zuwa ga tsira wa yanzi'un nasa anil anil hanati yana cire mutane yana yage mutane daga sharri da barna ya amuru bi saumi was salati yana umarni da azumi da sallah an ce wannan shine sababin musuluntarsa kamar yadda malai ya ce wa kana hadha sababan fi islami wannan yana ɗaya daga cikin sababin abin da yasa karɓa addinin musulunci yace to lalle sai ya ja ne mu wannan manzan sai ya ja ne mu wannan annabin saboda haka ya bincika aka nuna masa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko je karɓa addinin musulunci to wannan mai kiran da ya masa wannan kiran shine wasu daga cikin malamai suka ce aljani ne ma'ana wani aljani ne yake so ya nusashe da shi ya gaya masa abin da yake bai dace ba malai ce qalal khurtabi imam al khurtabi Allah madaukakin sarki masa rahama yace wala khafa'a babu wani abu da yake a boye anna listi'azata bil jinni haqiqa neman tsari da aljanu dole listi azati billahi ba neman tsari da Allah maɗaukakin sarki ba kufurun wa shirkun kafirci ne shirka ne intaha maganar da aka ɗauko daga malam imam al-khurɗabi ta tike a nan wajen saboda ka yan uwa mu fahimci cewa neman tsarin da aljanu bai halatta ba neman tsari da Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne abin da ya halatta insha Allah ta'ala anan zamu dakata gobe zamu tashi al-isti'anatu min al-jinn muharrama neman neman taimako shi ma da aljanu abu ne da yake na haram shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala akwai wata kissa da mai ban mamaki da malam ina gani zai kawo mana ita a gobe ban sani ba ko anan ne ina gani anan ne insha Allah ta'ala to abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh